الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيوة نرجع تقف جوة القاعدة hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo daidai da wanda ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan sha na miladiya dubu biyu da bakwai za mu ci gaba da karatun al'arba'una hadisan nabawiyya wanda muke gabatarwa a masallacin juma'a da ke anguwar tribiyar rome na kan titin maiduguri a garin damaturu a yau kuma insha allahu a yau ne za mu kawo karshen wannan littafi da muke karantawa kusan shekara a wannan masallaci wato al'arba'una hadisan nabawiyya za mu tashi a hadisi arba'in da ɗaya abin da yasa ake kiran shi al'arba'una hadisa nabawiyya duk da ma hadisan da ke ciki sun wuce arba'in arba'in ne da biyu saboda ana cewa rafdul kasir ma'ana manufa ne kawo waɗannan hadisai guda arba'in ta saboda haka ba a yi la'akari da hadisai guda biyu da aka ɗaura a kai ɗin ba haka nan za ka zo ka samu wasu littattafai akan kiran su alfiya saboda suna ɗauke da baituka dubu to amma idan ka kidaya adadin waɗannan baituka sai ka ga sun wuce dubu din kamar alfiya ibn malik a baiti dubu da ɗaya ne kamar alfiya na alfiya su siyoke kuma bai kara sama baiti dubu din ba kamar hindul amani wa wajhu ta'ani na na ashafadiyya wato baiti dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku ne amma duk da haka ake kiran shi alfiya baiti ne baiti dubu to wannan shi yasa kaga hadisan sun daura arba'in kuma a hakan ana cewa al-arba'un hadisan nawawiyya abin da yasa ake nasabta shi zuwa ga Imam Nawawi saboda al-arba'un hadisan yawa ne akwai na malamai daban-daban wannan malami yayi al-arba'un hadis wannan ma yayi wannan ma yayi saboda hakan haka shi an-nawawiyya wato ma'ana na al-Imam Nawawi wanda daga cikin malaman da suka rubuta hadisai arba'in a cikin littafi guda to wannan nashi shi ne wanda ya fi duniya ga baki daya wanda kuma ya fi shahara yadda ma wasu ma ba su ma san da akwai wasu ne tafai arba'una hadis ba sai shi na wannan malami din al-imam an-nawawi rahimahullah to shi ne yace al-hadith al-hadi wa arba'un hadithina 41 an abi muhammad daga abu muhammad abdullah bin amr abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح يأتي الأربعون الحديث الأحادي والأربعون حديثنا أربعين لديا عن أبي محمد جاء أبو محمد وسنا سوى كنية أبو عبد الله وسنا سوى أبو نفير كنية أبو بينا سنة أبو اسم أبو كنية أبو لقبي haka ce kunya sunan da aka ba wa mutum ta hanyar sunan ɗanshi ko kuma yanki abu muhammad baban muhammad wasu suna ce mishi abu abdullahi baba abdullahi wasu suna cewa abu nafiyar wannan kunyar sa ce sunan shi kuwa abdullahi bin amr abdullahi bin amr abdullahi bin amr bin al-as bin wa'i bin hadi bin sa'id bin sam al-qurashi al-fahmi wannan hadisin shi kadai yake da shi a cikin arba'una hadis wanda muka karanta ba mu karanta da hadisin su ko ɗaya ba daga baya wannan shine hadisin shafi waɗannan hadisai ɗin gaba ɗaya sunan mahaifiyarsa raifa bintu munabba sunan mahaifiyarsa kenan asalin sunan shi shine al'am al'am ma'ana mahaifi ya raya miki sunan kakan shi ne saboda mahaifin shi amr bin am to sai sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya canja miki suna daga al'am zuwa abdullahi saboda me saboda yawanci suna yakan jin me wannan suna din abin da ake kiran shi alfa shi yasa lokacin da Abdul Muttalib Anna ta haifi manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ambace shi da suna Muhammad sai ya tambaye shi limaza limaza sammaitahu Muhammadan me yasa ka ambace shi Muhammad sai ce arju an yuhammidahu an-nas yace ina fata na sa masa wannan suna ne saboda ina fata mutane ga baki ɗaya su yaba mai to sai kasance babu wanda ya samu yabo ba ma na mutane kadai ba har na malaiku da dukkan halitta irin manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama idan wani sahabi ya zo miki da suna mara kyau sai ya canja shi wannan suna saboda kada sunan ya bi shi ma'anan al'afi ne al'afi al'afi ne sabo al'afi ne sabo ne saba wa Allah daga afa ya afi afi to saboda haka sai manzo sallama ya canja masa suna daga al'as zuwa abdullah shine abdullah ne bin am bin am mahaifinki ya kasance rikakken makiyin manzo ne sallallahu alaihi wasallam gabanin ya musulunta gabanin ya shiga addinin musulunci mahaifinki aboki ne aboki ne na kub da kub na Usman bin Rabi'a da kuma Khalid bin Walid mahaifinki shine wanda aka aika shi Habasha Habasha wato Ethiopia a yanzu kenan Habasha domin ya biyo sawu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi hijira suka koma Habasha domin su bauta wa Allah hankali kwace lokacin da ya koma ya koma Habasha ya ji sawun waɗannan sahabbai waɗanda suka yi hijira to an tara ni gida dukiya domin ya ba da rasuwa cin hanci ga sarkin sarkin Habasha din gabanin ya ga sarkin sai da ya je ya tara fadawai shi da waziransa da kananan masarautar gaba ki da ya gansu ya ba su cin hanci irin zuciyar da suke bukata yace duk lokacin da na yi wa wannan sarki na ku annajaji magana akan batun waɗannan mutane namu da suka taso suka bar makka suka dawo kasar ku kawai ku ce ba abin da ya dace illa ya sallama su hannuna na koma da su a lokacin da ya fito ya yi wa sarkin magana duk da baki dai suka bada shawara cewa mutane ne ba mu san su ba bayan ka san mu bane ba mutanen mu bane ba mu san halayen su ba mutanen su din sun fi sanin halayen su saboda haka ka miƙa su hannun wannan mutum ya koma sai annajashi ran sai ba shi shi yace haka ake yin sarauta kasa nawa ne garuruwa nawa ne ba su zaɓi kowanne gari kowanne kasa su je su zauna a ciki ba sai kasa ta sai gari na sai masarauta ta sannan kuma lokaci guda kawai an turo wani in miƙa su kawai in miƙa su ba tare da na kira su na ji ta bakin su ba yace wani irin sarauta ne wannan ya yi ciki yace a je a kirawo waɗanda waɗan shugaban waɗanda shi yake nema a sallama su hannu shi ga lokacin shugaban su Ja'far bin Abi Talib ne Ja'far bin Abi Talib dan uwan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da yazo shi kenan sai shi sarki annajashi ya tambaye Ja'far bin Abi Talib me dalilin da yasa kuka yi wa ƴan uwanku mutanen ku tawaye kuka bar kasar ku kuka zo wannan kasa din Ja'far bin Abi Talib yayi wani dogon lakka bayani wanda ba mu da lokacin da zamu yi wannan bayanin takaice dai bayanin da ya masa shine yace mu mutane ne waɗanda muke faɗa da juna muke jin juna muke yakan juna mataya giya mazinata wanda saboda wauta mukan iya yin gunki da hannunmu kuma mu zo mu bauta masa kai kowa ma yakan iya yin gunki da abin da ya ji sha'awa in ka ji sha'awar dalino sai ka sa a nike maka dalino ka yi gunki da dalino yadda wani daga cikinmu ma saboda wauta lokacin shi wannan mutumin gabanin ya zo mana da wannan addini din zai yi bulaguro da ubangiji shi da yake bauta ma yake bauta masa in ya ji yunwa ya rasa abinci sai ya cinye ubangiji shi din ba ma sada zumunta ba ma kaunar juna sai yaƙe yaƙe mata daga cikin mu ba su da daraja muna wulakanta su sai Allah ya tayar mana da annabi daga cikin annabawansa kuma wannan annabi mun san shi sarai yana karami ba wanda ya taɓa tuhumarsa da ƙarya babu wanda ya san shi da wani hali mara kyau har ya zo ya ce Allah ne ya aiko shi ya zo mana da Qur'ani yace me yasa ba za mu zo mu ji wannan mun so da Allah ya aiko ba da shine sarki annabi ke yace to daga cikin abin da Allah ya aiko shi da shi din yace ka kaka iya kawo mini wani abu daga cikin sai yace eh sai karanta farkon suratul maryam maryam maryam alaiha salam ya karanta farkon suratul maryam har zuwa kissa ta Maryam din lokacin da yake karantawa to sai shi annajaji din yana yin kuka da ya gama karatun sai yake cewa yace inna hadha wa ma jaa bihi isa yace yakhrujani min mishkati wahida yace wannan abin da ai ta karanta din da abin da annabi zai zo da shi a buɗe suka so yadda labarin yake yadda kissar maryam yake a cikin waɗannan abubuwa da ta karanta haka yake a cikin inji lokacin inji din akwai kofi original na bible lokacin gabanin a zuwa caccanja shi a rage wani ko a kara wani abu daga bisani maimakon ma ya sallama ja'far da jama'ansa hannun amr bin yas ma'aikin abdullahi bin amr din nan to sai ya koyi su amr bin yas yake su fice gaba gida sai a takaice ma shi wannan sarki an da jaji ne musulun da ya karbi a sai ya ce duk abin da aka karba a hannun amr bin yas a mayar masa ba za a ba da ko mutum daya ba a mayar da shi maka an gane ai to akwai riwaya da wasu na cewa ba ta tabbata ba ma akwai wani zuwa da shi amr bin yas kuma yayi aka kara turo shi gun najati da ya zo ya karbi addinin musulunci a hannun shi an najati din wannan shi ne wanda ake cewa sahabi ne ya karbi addinin musulunci ko ya musulunta a hannun tashi saboda shi annajashi bai taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ba har yanzu saboda haka shi ba sahabi bane irin wannan wasu na kiran shi muhadara wasu na kiran shi tabi'i to saboda haka wannan shi amru bin as amru bin as shi ne mahaifin abdullahi bin amr shi abdullahi bin amr bari mu dawo kanki yana ɗaya daga cikin al-mufsirun in aka ce al-mufsirun cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suke da yawan hadisai suke da yawan hadisai wanda na farkon shi ne Abu Huraira na biyu kuma shi ne Abdullahi bin Umar sannan shi Abdullahi bin Amr ko ya zo na uku ko ya zo na hudu daga cikin sahabban da suka fi yawan hadisai da suka rawaito Abu Manzo sallallahu alaihi wasallam haka ne shi Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Amr yana ɗaya daga cikin al'abadala haka ce al'abadala wato su ne wasu sahaba guda hudu sa'annan juna kuma suke da yawan hadisai a gun manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan su kuma kowanne su sunan sa Abdullah shi yasa al-Imam Suyuti a cikin sa yake cewa wal bahr wal bahr wabna Umar wa Amr وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم أبادلا وغلقوا من غير هذا ما لنا yace wal bahr wato abdullahi bin abbas kenan wa bina umar wa amr wato ibn umar da kuma ibn amr shi abdullahi bin umar da kuma abdullahi bin amr wa bin zubair shi abdullahi bin zubair fi jihari hijri a cikin abin nan lakabin su abu malaman hadisi yana gudana suna bin mas'ud banda abdullahi bin mas'ud a cikin lahum abadala su a cikin su abadala an gane za ka iya gani a cikin littattafan hadisi rawahu al-abadala to ana nufin wannan hadisin Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Zubair su suka rawaito wannan hadisi aka dunkula suna ɗaya sai aka ba su shi Imam Suyuti yake cewa wa qallafu man ghayra hadha ma nara duk wanda ya shigar da Abdullahi bin Mas'ud cikin abadala yace malaman hadisi sun nasabta shi zuwa ga kuskure yayi kuskure saboda shi Abdullahi bin Mas'ud sa'a ne na iyayensu an gane abdullahi bin abdul bin mas'ud sa'an su umar bin khattab ne ma'aikin abdullahi bin umar sa'an su amr bin as ne ma'aikin abdullahi bin amr sa'an su zubair bin awwam ne sa'an su shi abdullahi bin abin nan sa'an iyayen waɗannan abadala sun ne guda hudu to saboda haka babu abdullahi bin mas'ud daga cikin su waɗannan samari ne matasa kansu daya a kowanne kuma sunansa Abdullah sannan kowanne kuma yana da yawan hadisai shi Abdullahi bin Mas'ud baya daga cikin al-mukhirun wanda suke da yawan hadisai da suka rawaito a gun manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan Abdullahi bin Amr na ne ma'ana ne zunzurutun ibada saboda yawan ibadarsa sai da matarsa ta kawo karansa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ce ya rasulullah inna abdullahi yasumu naharan wa yaqumu laylan Abdullahi Abdullahi bin Amr duk wani rana da ka sani na duniyar nan yana kazu duk dare kuma baya yin bacci kaga kenan mata ba sa son irin wannan aiki to wanda lokaci ne ita take da shi ba ta da lokaci saboda haka kullum shi azumi yake da shi kuma da dare ne har san baya yin bacci sai kiyamu sai karatun Qur'ani salatin annabi sai na dare kan baya yin bacci kuma kullum da azumi da ta kawo karin shigo manzo sallama sallama manzo sai ya neme shi da manzo sallama ya zo ya neme shi ya ce masa ya abdullah ya ce inna li rabbika alayka haqqa ya ce wa inna li zawrika alayka haqqa yace wa inna li ahlika alayka haqqa yace fa a'ti bi kulli bi haqqin haqqa ma'anar wannan shine ubangijinka yana da haƙƙi a kanka na ka bauta masa bakonka da ya kawo ma biyar yana da haƙƙi iyalanka yana da haƙƙi jikinka magangan jikinka ma yana da haƙƙi saboda haka ka ba wa kowa haƙƙinsa ta shi ne ya shawarci manzo sallallahu alaihi wasallama to wanda irin ibada ya kamata ne ta shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mashi sai ya ce mashi a ya ce mashi ya tashi ya kwanta farkon dare ya tashi sulusul daidai ya yi kiyamu sai ya yi ibada ya tsara kwanciya sannan kuma ya tashi da asuba bashin azumi kuma ya ce masa ya dinga yin azumi kwana uku uku a kowanne wata ya wadata sai ce ma ya ma'aiki ya ce hakan ya mini kaɗan yadda nake bin kai har suka kai suka kai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to kai yau in kai azumi gobe ka azumi jibi ka yaji ka dinga yin falfashi ya ce wannan shi ne azumin annabi dawudu alaihi salam sai ya ce masa ya ma'aiki na da karfin da zan yi fiye da haka ma'ana kullum zai da kenan sai ma abin zuwa sallama ya ce masa wani afdala min zalika ya abdallah ya ce babu wani azumi da ya wuce wannan to shi ne yanayin azumin annabi dawud alaihi salam yau in yi gobe sai aji yau ya aji gobe dai aji girma da ya zabe shi yake cewa ya gaita ni a kafu a kafu min ruksati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo da ya ban sauki dama na tafi wannan sauki da ma'ana da yake yayi azumi bana uku a kowane wata dama girma da ya same shi baya son abin da ya rabu da manzo sallallahu alaihi wasallam akai kuma ya zo ya bari ya rabu da manzo cewa zai yi azumi balbaki kuma baya tsufa da girma ya same shi zo ce ya rage ya koma azumi kwana uku kowane wata to ya saba wa abin da ya rabu da manzo sallallahu alaihi wasallam akai saboda haka ya ci gaba da dai farfashin har zuwa rasuwan shi saboda haka yana ɗaya daga cikin al-fuqaha na sahabban manzo sallama masu ibada wadanda kuma suke fitarto har wasu suna gabatar da shi akan mahaifin shi suna gabatar da shi akan mahaifin shi wasu suna cewa shi ya riga mahaifin shi din mahaifin shi musulunta saboda mahaifin shi dab da fasfo maka ya musulunta shi kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin zuwa rabu wasu gobir yaki gobir wanda saboda yaran dan su aka mai da su radiyallahu ta'ala anhu wannan shi ne takaitaccen tarihi shi ya rasu a can a kaulin da yawa daga cikin malaman hadisi cewa ya rasu ne a can wato a siriya kenan shekara ta 65 hijira shekara ta 65 hijira wasu na cewa ya rasu a maka wasu na cewa ya rasu a basra wato ko amma abin da ya shahara ya rasu ne a sham a shekara ta 65 hijira daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi a wajensa akwai abdullahi bin umar sa'an shi wanda shi ma yana ɗaya daga cikin al'abadara akwai abu umama akwai kuma afai bin yazid daga cikin tabi'ai akwai sa'id bin musayyib akwai urwa bin zubair akwai kuma farud waɗannan su ne wasu ne kaɗan daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi a wajensa sannan kuma shi kuma yawancin hadisansa ya rawaito ne kai tsaye a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama amma ya rawaito a wajen mahaifin shi wasu hadisai kamar yadda ya rawaito abun umar bin khattab da abu darda da kuma ma'az ma'az bin jabal da kuma abdurrahman bin auf waɗannan duk sahaban ya rawaito wasu hadisai a wajen su saboda su sahaba wani lokaci suka rawaito hadisi kai tsaye a wajen manzo wannan shi ne asali wasu lokuta suka rawaito hadisan da ba su fi a gun manzo da kunnan su ba sai su rawaito a gun wasu sahabbai waɗanda suka je wannan hadisi da hadisin da aka samu sahabbai halattu a ciki shi ne hadisin da aka samu sahabbai guda hudu shi ne gaya ma'ana sahabi ya rawaito a wajen sahabi sahabi ya rawaito a wajen sahabi sahabi ya rawaito a wajen sahabi hadisin da aka samu sahabbai sun haɗu shi ne hadisin da sahabbai guda hudu suka haɗu sai kasa da wannan babu sama da wannan sai wanda sahabbai uku suka haɗu sai biyu suka haɗu amma babu hadisi da wanda sahabbai biyar suka haɗu a ciki wannan ya rawaito abun wannan wannan ya rawaito a wajen wannan wannan hadisi babu kamar yadda al-Imam Suyuti ya faɗa wannan shine takaitaccen tarihi da bayani akan Abdullahi bin Amr bin As radiyallahu anhuma قال سيدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما Allah tsiran Allah da aminci su tabbata a gare shi da halayen shi ya ce la yu'minu ahadukum babu wanda zai imani zai imani hatta ya kuna hawahu sai son zuciyar shi ya kasance taba'an da zaci bihi yana jin duk abin da na zo da shi alhawa shine abin da ranka yake so abin da ranka yake so din ba dole bane ya zo daidai da shari'a galibin abin da ran dan adam yake so abu ne wanda bai yi daidai da shari'a ba da hawa son zuciya a nan ne wanda zai bata yake bata shi ta Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya ke cewa a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu akwai wanda ya mayar da abin bautan shi shine son zuciyar shi duk abin da son zuciyar shi yake so to shi ne kawai yake aikatawa ko da abin bai daidai da shari'a ba daga bisani ya mayar da son zuciyar shi din shi ne abin bautan shi son zuciyar shi ya shi ne abin bautan shi Allah subhanahu wa ta'ala a kisba ta annabi Dawud alaihi salam yake cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب yake ya Dawud ya fi annabi Dawud alayhi salam inna ja'alnaka khalifatan fil ardi kuma yadda kai wakili ne a bayan kasa fahkum bainan nasi bil haqqi kai wa mutane hukunci na gaskiya wala tattabi hawa kada ka ji son zuciyarka ga gaskiya wani abu kana so sai ka bar gaskiya saboda wani son zuciyarka sai ka bi abin da ranka yake so ga kuma wannan kasan ne gaskiya yace wala tattabi hawa fa yudillaka an sabilillah kada ka ji son zuciyarka son zuciyarka sun sai ya fadda kai daga tafarkin Allah shi yasa asasi na a bacewar dan adam shine ya ji son zuciya a kullum idan ka ga zuciyarka ya karkata kan wani abin da ba daidai ba ne ka yaƙi son zuciyarka nan ka ga cewa yana so ko baya so ba za ka yi abin da yake so ba za ka tunkuɗe shi za ka kawar da shi za ka danne shi sai ka aikata wannan abin da son zuciyar ka nan yake so da abin da son zuciyar ka yake so to ka ki abin ka ki abin saboda haka kai abin da yake shi ne daidai ya zo fadalar kawar da son zuciya fadalar kawar da son zuciya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa amma man faqa wa asara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه wanda ya ji tsoron matsayin ubangiji shi duk inda yake ya ji tsoron cewa Allah yana tare da shi wa nahan nafsa anil hawa ya hana son zuciyar shi abin da zuciyar take so ya kawar da son zuciyar shi fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makomarsa a zamanin shahararren malamin sarki jani rahimahullah sai aka yi wani sarki wannan sarki da aka yi wanda yake azzalumi wanda yake yake yake a taruntar al'ummarsa sai wani mutum a wannan lokaci sai ya bar wani dukiya shi ne tun tarin yawa tarin yawa wanda ya san lalle idan bai samu wannan dukiya din ba ya halaka daga wannan lokaci sai ya ba da shelan wannan dukiya din sai wani ya zo ya ce masa ka siffanta abin da dukiyar yake ciki da shari'a ya faɗa dan in dai naka ne zan ba ya siffanta daidai sai zo ya dauka da ya bashi sai ce wallahi tallahi in kai ba dan aljanna bane mata na sun sako yace da wanda ya samu wannan tuntuwa din ya mayar masa ya rantsi yace wallahi tallahi in kai ba dan aljanna bane mata na gaba sai sun sako wannan lokaci sai aka nemi fatawa wannan sarki wanda yake a zalimi sosai ya nemi malamai akan cewa yaya wannan da wannan yayi ya allaka rantsuwar da akan matansa malamai suka zo suka bada fatawa cewa ba matarsa matarsa ba su sako ba sarki yace me da ni cewa ba su sako ba ya ci yaran suka ce ai babu wanda ya san dan aljanna sai Allah yaya zai rantse ya yanke hukunci akan abin da ba shi da sani a kai da shi ne sai sarki jami a lokacin ya ji labari kenan sai sarki ya kaddara cewa to ai kawai matan sa din ba su saku ba shi a ka'idan wannan sarki duk abin da ya zartar babu wani wanda ya isa ya zo ya gurgure amma in a duba layin sa bane layin malamai ne to zai nemi malamai su faɗi fatawa in suka faɗi fatawa to wannan magana ya zartar to ba wanda zai taya to shi sarki jami da ya ji wannan labari din sai ya je gaban wannan sarki din sai ya ce matar wannan mutumin matansa ba su saku ba ya malamai ga baki ne sun taru sun ce matan su saku sun ce babu wanda ya san dan aljanna ne ce eh ai bai ka tambaye ni dalili ai yace me dalili ka sai karanta wannan aya wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa yace babu dan adam da baya son zuciya in son zuciyarsa ne ya danne wannan zuciya ya rike ya yi kuɗi ya zama mai kuɗi su ji daɗi shi da ƴaƴansu da matarsa amma ya danne son zuciyarsa ya kawo ya kawo wannan dukiya ya bawa Allah ne ya ce shi dan aljanna ne ba wannan mutumin da ya mutumin da yake matarsa sun saku ba saboda Allah cewa ya wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa fa innal jannata hiya al-ma'wa to saboda haka duk mutumin da ya halaka ya halaka da son zuciya shi duk mutumin da ya mayar da son zuciya shi da abin da ransa yake so kawai zai aikata wannan abu to a wannan lokaci ya mayar da son zuciya shi ko zuciya shi shi ne abin bautar sa kamar da aka yi da abu aisha mai shakaza idan abu hawa wa zanta kullum a ilmi saboda duk wanda ya fi son zuciyarsa to Allah zai bada shi a kan sare shi ne ya san abin sare abin bayi da kyau ne sai ya ji son zuciyarsa ya aikata wannan abu din ba a bisa jahilci bane ya bada وظلم الله على علمه وختم على سمعه وقلبه Allah ya toye jinki da zuciya ne ba zai ji gaskiya ya dauke ya aiki da shi ba imani kuma ba zai shiga cikin zuciyarsa ba waje ala ala basar iritawa ya sa zantuwa kamar yadda ya zuwa wata kira'a a sun abin nan a idanunsa ba ya ga gaskiya in ya ga gaskiya sun zuciya asallafu Allahu ala ilmi Allah ya fadda shi ne a bisa saninsa saboda haka ya san son zuciya shi ne asasi na farko na duwan ibada in ka yaki zuciyarka ka kawar da son zuciyarka gaba daya to kai da kai munafurci ko kai zalunci ka ki amana ka saba alƙawari duk wasu abubuwan da ake aikatawa na sabo to ku rabu da wannan abu gaba daya ma da makadar da son zuciyarka ayoyi da suke magana kan son zuciya a cikin Qur'ani da yawa ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya yabi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha manzo sallallahu alaihi wasallam shi baya jin son in huwa illa wahyu yuha duk abin da ya aikata to ya zo daidai da wahayi duk abin da ya fada ya zo daidai da wahayi wannan kuma shi ne abin da sahabban shi suka gada a wajen shi a ayoyin da suke magana akan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam daga shi ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u al kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana yake yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana su koyaushe suna neman fadalan Allah da yarda shi ko da akan kawar da abin da nan yake so ne akwai wani yaki da aka je sai na Ali radiyallahu ta'ala ya daga takwabin shi ya daga takwabin shi zai kare wani arni zai kake shi sai ya tofa masa yawo da ya tofa masa yawo sai ran sai ba sai na Ali da ran sai ba sai ba ka kashe wannan arni din saboda in ya kake ji ba dan Allah bane ya kake ya ji son zuciya ya baci ran shi din ya ji ya kake sai gane sai dai wani daban ya zai kake saboda su kullum suna tafiya daidai da kan hanya ne ba sa ji son zuciya to shi yasa a wannan hadisi mai girma manzo sallallahu alaihi wasallama ya kawar da imani ya kawar da imani ga duk wani wanda bai kawar da son zuciya ba ba shi da da wani abu da zai yi sai abin da manzo sallallahu alaihi ya zo da shi wannan abin ya zo daidai da son zuciya shi ko kuma bai zo daidai da son zuciya shi ba taba'an da ya faɗa a nan taba'an ismul fa'ili ne taba'an ala wazn fa'al ne ismul fa'ili ne bi ma'ana tabi'a shi ne wanda ake jami'in sa asba naka ce asabi tabi'a yasba tabi'an asabi ismul fa'ili ala wazn fa'il جنس التابعون في حالة الرفع التابعين في حالة النصب والجر جنس كنا إن أكتي تبعا في كما جنس في أتباع تبعا جنس جنس ونن تبعا فين أتباع مبيا ونزل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه هواه sai son zuciyarki ya kasance ko zuciyarsa ya kasance ta ba an jima'i kudiri yana biyayya da dukkan abin da na zo da shi in ji manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani abu sai abin da manzo sallama ya zo da shi abin da manzo ya zo da shi qur'ani ne ko hadisi ne to duk wani abin da ya daidai da qur'ani daidai da hadisi daidai abin da manzo ya zo da shi to shi yana tare da shi in kuwa zuciyarki yake amsa ko yake kaunar abin da manzo ta sallama ya zo da shi zai danne zuciyar zai kawar da wannan zuciya da da ke sa magana akan son zuciya wani abu ne wanda yake da yake da yawa yake da faɗi da ke an gane saboda abubuwa da suke zaman to matsala a cikin gangan dan adam abubuwa ne da dama daga cikin akwai gabobi guda tara wanda mun taɓa yin bayani a wannan masallaci akai gabobi guda tara a cikin waɗannan gabobi akwai abin da ake kiran shi kalbu akwai abin da ake kiran shi ake kiran shi nafsu akwai abin da ake kiran shi alhawa an gani akwai kuma abin da ake kiran shi arruhu waɗannan abubuwa ga baki suna yaki da juna ne a tsakanin su a gangan dan adam kowanne so yake ya mamaye gangan dan adam din ya kasance shi ne tsanci an gani kamar a samu wasu mutane ne guda hudu ko biyar suna faɗa da juna a kan kowanne su so yake samu sarautar wani gari haka yake to shi ruhi yana bukatan abubuwa ne na ibada abubuwa na ibada kai na jikiri kai karatun qur'ani kai sadaka ga kai azumi waɗannan abubuwa shi ruhi shi yake shi yake bukata gangan jikin da ibadu suka yi yawa to ruhi shi ne zai mamaye wannan gangan jikin ya kasance shi ne sarki a gangan wannan jikin in ya zama to ne sarki sai ya danne hawa sai ya danne kalbu sai ya danne nafsu in suka fara dunkurowa sai ya danne su ya hana su mutu a lokacin da shi kuma nafsu yana son kayan yana son hutu da jin daɗi da shakara da duk wani abin da ya shafi shawa a duk lokacin da idanunka ta ta hangi wata mata ko wata yarinya kyakkyawa to ha nafsu shi ne yake kokarin ka tsaya ka share mata kallo an gane ka tsare mata kallo sannan kuma shi zuciya yana taimaka wa nafsu ne a lokacin da nafsu shi ne ya kasance yake da fawa a gaskani yana taimaka wa ruhi a lokacin da kuma ruhi shi ne yake da fawa a gaskani shi ne a hadisi manzo sallama yake cewa a duk lokacin da mutum ya ji zunubi ya zuci da zunubi a zuciyarsa to shi ne arrad arrad akwai wanda zai aikata zunubi ya aikata zunubi to zai ji yana ta nadama ransa a bashi ransa ba ce in bai yi wasu ibadu wanda yake ganin ko yake jin za su mamaye gurbin wannan zunubi ba san san hankalin sa baya kwanciya to wannan arrafin na bai zauna sai zo shi ba akwai kuma wanda in ya aikata abin zunubi ko kan ba abin da ya dawo masa da kai hankalin sa kwance akwai wanda in yayi zina to a daren ba zai iya yin bacci ba akwai wanda kuma ba ruwan shi zai yi zina a rana guda ya yi zina ya yi ruwa ya sha giya ya kwanta lokaci shi sakan sai kawai bacci ya dauke shi saboda shi da zunubi din sun haɗe sun kasance abu guda sun haɗe shi da zunubi sun kasance abu guda to shi yasa bayani akan hawa din abu ne bayani ne wanda yake da yawa amma hadisi abin da yake karantar da shi shine to duk yadda za ka yi ruhin ke kasance shi ne yake da salauta akan hawanka in ya zama to haka duk abin da yake wahayi ne Qur'ani da hadisi abin da zo daidai da shari'a za ka ji in ka ga nafsunka ko kalfinka ko hawanka ba ka so su yi wannan abu duk aikin da za ka yi za ka danne za ka takura shi ana ba da misba a shekku su mandan folio radiyallahu ta'ala anhu a ɗabi'a ta fulani ba ma fulani kadai ba har da bare bai idan mutane sun za su wuce a gaban malamai suna tube takalman har yau akwai wannan kaje barno a gani inda ladabi bai yanke ba in ka je har yau za ka gani malami yana zaune kai ko ba malami ba ne yara ma'aikin yana zaune a kofar gida su taka da takalmi su wuce su je gida su ba za ka gani ba sai dai a tube takalmi a wuce to fasi za su wuce malami a zaune malamai a zaune sai sun tube takalmi su ke wuce ba in layi duka malamai ne in aka tuɓe wannan takalmi sai an yi layi biyu ko uku ma za ka gane tafiya ba takalmi wani yake cewa dalilin su duk wani gu mai daraja din ana bukatar a cire takalmi a wajen saboda kissar annabi Musa alayhi salam aqla na alayka innaka bil wadi muqaddas muqaddas wa kana wani daji tsarkakeke saboda haka ka cire takalmanka ka cire takalmanka wannan shine asalin wannan to Sheikh Usman dan Kodiyo yana zaune kowa fa in zai wuce sai ya cire takalmi kawai wani ko ba ko wani kowa ya bai sani ba kawai da ya shigo sai a gaban mujaddadi kawai da takalmi a kawai da zai wuce ba shi kenan sai shek usman dan bojo ransa kaga hawa sai ya samu irin sama sai bai ji daɗin abin da ya kace saboda duk abin da ka saba ana ma in mutum ɗaya bai ba ba sai kaga ka ji haushin shi ranka ya baci bai ji daɗin abin ba to sai ya ga nafsunsa ko hawansa so yake yayi sai dara gangan cikinsa mutumin kuma ya fi sai sama ya yi nisa can ce yake marmaza akwai mutumin da yanzu ya wuce mai riga ka da iri kaza a kira miki aka tura ai amirul mu'minin yana kira aka je aka kira shi sai ya tuɗe rigar shi yace da waɗannan takalman naka da ka wuce ya je tuɗe rigar shi ya kwanta yace ka hau kai na ka tabbata ne saboda ne saboda a danne hawa a danne nafsu abin da ba kya so dan gashi nan an zo an miki ba ma a wuce ta da mai kima da takalmi ba an tattan ne kima an gane to ta wannan hanya ne bayan Allah suke narkar da suke narkar da gangan cikin wanda gangan cikin su shaitan ba zai iya sai tsara kai ba kullum ruhin su ne yake da jagoran jakai to akwai hanyoyi da dama wanda mutane suke bi wanda idan misali ka kasa kawo ma abinci wanda yake da daɗi abinci mai daɗi to to tari ne kamar yadda na bayyana nafsu da hawa su suna son abu mai daɗi da hutu abincin da mai daɗi ka ji shi gaban sa bacci ne da hutu da kasala dan wasu ibadunka auradanka da ka saba kana yi ba za su yi ba shikenan kuma kana cin abincin yana ƙara daɗi kana cin abincin yana ƙara daɗi ka ɗauki loma ɗaya sai ka ji ai abincin nan da daɗi ka ɗauki loma na biyu ka ji ai akwai daɗi zai sa ka cika cikinka in ka cika cikin ka kasada bacci hutu ba magana ibada ka ɗauki noma da ai da daɗi ka ƙara shi kawai sai ka ture abinci ture ka ci a kawo ma banzo abin da ke kuma nafsu dumawa din baya so ta hanyoyi da dama ake danne shi ake mamaye shi na su sai ka ga kana yin koman ka normal an gane to wanda idan ka danne shi to a nan ne imani cikakke zai zo kamar yadda mun ya faɗa yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an liman Imam Nawawi yace hadisin hasan sahih hadisi ne wanda yake hasan sahih mun bayyana ma'anan wannan a kaulin Tirmidhi Tirmidhi idan ya ce wa hadisi hasan sahih galibin malamai suna cewa idan idan yana da sanadi guda biyu kamar yadda hadisi hajar ya faɗa a zukubatu fikr yana da sanadi guda biyu ya rawaito da sanadi ɗaya hasan da sanadi ɗaya sahih in kuwa sanadi guda ɗaya ne yake da shi to taraddudi ne na malaman hadisi wasu sun hasana shi wasu sun sahih hatta shi mun yi bayani sau daga baya rawainahu fi kitabil hujja imam an-nawawi yake mun rawaito wannan hadisi a cikin littafin da ake kiran shi da suna kitabul hujja kitabul hujja littafi ne na al-shaykh abdul fath nasr bin ibrahim المقدسي الشافعي شيء يوثق وانا لكافرا بإسناد صحيح يتي دسنة صحيح سنقم ابن أبي عاصم يا رويت وانا حديث هل يسألين لكافر السنة فهكذا هكذا الإمام البقوي يا رويت شيما وانا حديث أكين لكافر شرط السنة وثم على من سنسئيفا توانا حديثي وثم على من كمان الإمام النووي سنسئيها توانا حديثي hadisin ko da ya kasance a bisa sanadi kamar yadda wasu suka gani fanta ta da ne ma'anan shi sahihi ne saboda ayoyin da muka karanta waɗanda suke nuna cewa tsira tsira babu shi sai in aka kawar da son zuciya akwai kuma shahidin wannan hadisin da imamu muslim ya rawaito wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in saboda ba za ka iya kawar ba ba za ka kawar da son zuciyarka ba to sai ka kawar da iyaye da ƴaƴa da mutane sai ka gabatar da manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da kima da daraja a zuciyarka a idanunka kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ƴaƴanka ne ko da kuma iyaye ne ko da wasu mutane ne wanda kake ganin su da daraja wannan hadisi sai kasance sha'iri da ma'anar wannan hadisin da muka karanta الحديث الثاني والأربعون حديثنا أربعين دليل وتشيني حديثنا كثير عن أنس رضي الله عنه قال أنس ترجم شيء يا جباك كبايا شيء خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهينا لشيكرة goma. yana da shekara goma mahaifiyarsa ta kama hannunsa ta zo da shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ta bada shi tace kada Anas ya nisance ta ya kasance shi ne sadikinka komai na ta shi haji in aka ce haji mutumin da aikace aikacen gida wanke wanke da wani waye komai na gida na manzo sallallahu alaihi wasallam shi da yake ne haka ya rayu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda mun bayyana cikakken tarjaman sa da tarihi daga baya qala yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa ma'ana wannan hadisi ne al-hadith al-qudsi wanda mun yi bayani daga baya akan al-hadith al-qudsi akwai al-hadith al-nabawi kamar hadisin da muka karanta akwai al-hadith al-qudsi kamar wannan hadisi manzo ba fadan shi bane ya rawaito ne shi ma abu Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake yaba da Adam ya kai dan Adam innaka ma da'awtani wa rajautani muddin ka roƙe ni ma da auta ne muddin ka roƙe ni wa rajauta ni ka tsammace ni kai tsammani ta mini zato cewa ni zan maka abu ghafartu laka ala ma kana minka zan gafarta maka ko ma menene ya kasance a wajen ka na zunubi shi ne alama kana minka din ko ma me ka aikata na zunubi ko ma me ka aikata na zunubi kai hatta ko da shirka kai Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta ma saboda galibi mutane suna mummunan fahimtar ayar da Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru al-ishraka bihi Allah in aka masa shirka ba zai gafarta wa wanda ya masa shirka ba wa yaghfiru ma duna zalika amma zunubin da bai kai shirka ba Allah subhanahu ta'ala zai gafarta liman ya ga wanda ya so wannan aya tana magana ne fa akan lahira an saboda ayoyin qur'ani da muke karanta wa akwai ayoyin da suke magana hukunce hukunce ne na lahira akwai ayoyin da suke magana hukunce hukunce ne na duniya ma'anar wannan idan mutum yana mushriki bai tuba bai ya mutu a lahira ba za a gafarta masa ba an gani to in kuwa wannan aya ta ce ba akan lahira take magana ba ta ga kenan duk wani arne ta ce yayi tuba ba za ta tubanci ba ba za ta tubanci ba to shi sa so tari za ka ga mutane ba sa tantance ayoyin Qur'ani an ga ayoyin Qur'ani akwai ayoyin da suke magana akan hukunce hukuncen duniya akwai da suke magana akan hukunce hukuncen lahira kamar ayar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi a ayar da za ta fassara wannan aya ayar da ta zo cikin ta zo cikin suratul nisa wacce muka fassara ta a tafsiri bara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaysa ki tawbatu walaysa ki tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna su lilladhina ya'maluna sayyi'a walaysa ki walaysa ki tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana walalladhina yamutuna wa hum kufar an gane to shine inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi والذين يموتون وهم كفار wanda yana aikata zunubai ya fito ba sai da mutuwa ta zo masa karara ruhinsa ya zo fita sai da ya doshi makogorin shi sai zo yake zai tuba wannan Allah ba zai san tuba shi ba waɗanda yamutuna wa hum kufar waɗanda suka mutu kafirai a lahira suka zo suka ce za su tuba to Allah ba zai karɓi tuban su ba to shi ake nufi da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haka nan zaka ga wasu suna fassara wannan aya يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه المرء ذنب فأنا نشي كافر لما ba dukkan mutum bane ba duk mutum bane musulmi da kafiri yake gujewa iyayensa yake gujewa matansa da yaransa a lahira an gane ba dukkan mutane bane saboda me Allah subhanahu wataala yake cewa al akhilla yawma idin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al muttaqin da ayat Allah subhanahu wataala yake cewa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ولن تكي إيمان dangin su yan uwansu ma suka yi imani dukan suka yi ayyuka na na na kirki to za mu haɗa su da yan uwansu da dangin su abu guda ba abin da zai raba ka da ɗanka ko matarka an gane mutum dukan ku kun yi imani kun yi aiki duk kuna tare a hare abu guda an gane da saboda haka ayoyin qur'ani suna magana akan maudu'i daban-daban wasu maudu'in duniya wasu kuncin-kuncin lahira a lahiran ma lahiran ma fa shekarar shekaru ne zamu zamu an gane akwai ayoyin da za su ji a lahira Allah su ba su tsare yake cewa ba a tambayin juna misali wa yawma yunfaku yawma yunfaku fi suri fala an saba bainahum yawma idin wa la yatasaalu wa la yatasaalu ko kuma wa la yasalu hamimun hamima a wata aya kuma fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu zamani zamani ne wuri wuri to saboda haka shine Allah yake alama ta naminka ko ma mene ne ya kasance na zubi in dai ka roƙe ni ka tsammace ni wannan nukta ce muhimmi ka tsammace ni ka mini kyakkyawan zato ka mini kyakkyawan zato cewa ni Allah ba zai azabtar da ni ba Allah ya yi karfin ya azabtar da ni in ya azabtar da ni me ya samu me ya kare shi shine warajauta ne alama kana nika koma wani irin zubi ne ta ko da shirka ne alama kana nika yake wada ubari ba zan damu ba ba abin da zai dame ni zan gafarta maka zunubanka ga baki ko ma yaya kake ya bani adam ya kai dan adam law balaghat dhunubuka law balaghat dhunubuka da zunubanka za su kai za su kai ananan sama'i anan naka ce anan ana nake ana yana zuwa da ma'ana wanda yake kurewa kurewan abu kurewar abu a ce a cike daga kasa har zuwa sama gaba ke su kasance zunubai ne wannan an nisanta an nisanta a yawan zunuban ne in aka kaddara cewa zunubi din aka kaddara aka cewa zunubi din duwatsu ne waɗannan duwatsu din suka cike daga sama daga kasa har suka ce sama ma ko ina a cike yake to yace sun masabbar ni sannan ka zo ka ne gafara kai ne ya gafara abuna gafartu laka zan gafarta maka komin yawan zuban koda za su lulike za su yake lulike sama su cike daga kasa har zuwa sama gaba gida ka zo ka ne ya gafara ka ce astaghfirullah ko astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ka ne ya gafara gafartu laka yace zan gafarta maka ya bani adam yace ya kai da adam لو أتيتني بقراب الأرض خطايا da za ka zo mini da kwatan kwatin duniyan nan gabaki daya khafaya da zuri khafaya jam'i ne na khafi'a khafi'a zuri kenan mimma khafi'a cikin ubriku khafi'a zunubi jam'i su shine khafaya kuma ana jam'i su kuma jam'a jam'u bi alif wata khafi'a ana jam'i da wannan khafaya kwatankwacin shi ne ake kiran shi Qur'an inda za ka zo mini da kwatankwacin duniyan nan gabaki daya khabaya da zunubai a cikin makil sun madafita ni sannan ka hadu da ni ba na ta gana da ni kai kebance kai nadama kai istighfar lafita ni ka hadu da ni ka gana da ni la tushriku bi shay'a baka mini shirka da komai ba baka mini shirka da komai ba wannan abin da yake nufi yana nufin kamar ayar da ta zo cikin suratul nisa'i in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'ati saboda shirka din yana ɗaya daga cikin al-kaba'ir ma'anar wannan zunubanka da ta aikata as-sagha'ir ko min yawan su ko min yawan su in ka nisanci kaba'ira Allah subhanahu wa ta'ala nan take kai istighfari zai zai zai gafarta maka wannan ba yana nufin cewa in kai shirka ba zai gafarta maka bane shi shirkan ne gafarta maka din yana da sharadi sharadin shi ne tuba wasan zunubi din hawa hawa ne mun yi bayani daga baya akwai zunubi wanda in ka aikata istighfari ne sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah din ya rushe waɗannan zunubai ɗan gaba ɗaya akwai zunubin da ya fi karfin astaghfirullah sai la ilaha illallah wannan shine shirka da kafirci shi yasa ake cewa la ilaha illallah dan al-istighfar ne wanda yake al-akbar al-istighfar akbar ne akbar ne istighfari istighfari ne wanda yake da girma yake kowane istighfari girma saboda shi istighfari haka normal astaghfirullah akwai zunuban da zai hau kan su ya shafe su akwai zunuban da zai cika ne wannan ya ci dabina kaman kafirci kamar shirka sai la ilaha illallah to shi la ilaha illallah ko zunubin ko da shirka ne ko da kafirci ne ko da mutum zai shekara dubu cikin kafirci in ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kwaya ɗaya saboda girman wannan kalma la ilaha illallah la ila illa Allah din za ta je kan waɗannan zunubai na shekara dubu ta warda za su ta yi raga-raga da ya zaman to sabo dan bai da su koda kana za ta san girman wannan kalma da akwai kuma zunubin da haƙƙi ne yake kan kare haƙƙi ba istighfari ba misali in kai zina in kai zina to sai an maka bulala ɗari bulala ɗarin shine zai wanke ka zai kankare zunubin da ka aikata na wannan zina haka nan misali ka yi tsada haka nan duk wani zunubi wanda yake da har in ka kashe mutum sai an kashe ka ko kuma ka ba da jiya ka yi azumi kwana sittin kwana sittin a dare to wannan tukuna za a gafarta maka kaga kenan akwai zunubi wanda yake saboda girman sa sai la ilaha illallah shine shirka da kafirci da makamancin wannan kore da dukkan shi tsaye ne akwai zunubi wanda sai haji zai kankare kamar sata zina hadafi kashe mutum da makamancin wannan akwai zunubin da istighfari zai kankare shi hawa hawa ne to saboda haka anan yana magana kan zunubai ne haka shi yasa yace da da fita ni la tushriku bihi in shay'a ka hadu da ni ba kai shirka da ni ba saboda shi asali wanda yake mushriki din wanda yake mushriki in yayi istighfari ba a karba in yayi istighfari ba a karba saboda istighfari shi ibada ce shi kuma ibada ba a karba gun kafiri sai ya faɗi kalimatu shahada ya shiga cikin musulunci tukunnan idan ya faɗe shi za a karbe shi la ataituka bi qurabiha maghfira zan zo maka zan zo maka da kwatankwacin zunuban nan da ka cike duniya da su mafiratan a gafarce ko kuma da gafara wannan yana nuna cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta wa bawan shi saboda nadamar wannan bawan nashi da gyara halayensa Allah subhanahu wata'ala zai mayar da zai mayar da zunubai idan nan ma su kasance lada kawai da Allah subhanahu wata'ala ya cewa illa man taba wa amana wa amila amala wa amila wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat wanda ya tuba ya yi tuba ya aiki mai kyau ya gyara halayensa ka tuba wanda abin da kake da zunubi ka bar shi wata wata ka kaurace shi abokanan kama da kuke wannan abin kai baran baran da su ka jare su kala da su to haka subhanahu ta'ala zunuban na sama zai mai da su lada yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat to shine ladai duka zan zo maka بقرابها فتن فتن ذنوبا دا كتك دنيا دا سو مغفرة دا كافرة رواه الترمذي ترمذي يرويه ون حديثي وقال الترمذي حديث حسن صحيح حديث يوليك حسن صحيح حديث yana nuna muhimmancin muhimmancin addu'a da muhimmancin yi wa Allah kyakkyawar zato da muhimmancin kuma istighfari muhimmancin addu'a shine duk bukatar ka ya taso kada ka roki dan adam kada zuciyarka ka yarda ya zama to yana da alaka da dan adam ka ji cewa ɗan adam ya isa ya baka ya isa ya hana ka an gane to wannan shi abu na farko ma da autani wa rajautani kai wa Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawan zato misalin kyakkyawan zato akwai abu nawa mawaki ne majayin giya mawaki ne majayin giya sai da ya zo dab da mutuwar shi sai ya rubuta wasu baituka guda biyu ya sa karkashin shi da shi sai ya mutu bayan mutuwarsa sai wani ya gaishe a mafarki sai ya ce "Ah, abu nawa yaya ya ya ya ya kuka gama da ubangijin ka ne sai ce ya gafarta mu ya gafarta mu yace ya gafarta mu baki da me me kai ya gafarta maka yace wasu baituka guda biyu kawai na rubuta yace ya rabbi in ka turar zunubi azmatan yace yace ya ubangiji yace ko da zunubai na wato sun yi yawa saboda girman su saboda girman zunuban nawa ɗin zunuban nawa sun yi yawa yace to na san da kai din girman ka dai ya fi girman zunuban nawa haka kyakkyawan zato waɗannan bai suka guda biyu da ya rubuta to ya mutu a karkashin Allah subhanahu ta'ala sai ya gafarta masa akwai akwai akwai hatsarin mummunan da to ga Allah yana da hatsarin gaske wanda ga
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح يتي يا ابن آدم يا كيدن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا da za ka zo mini da faɗin duniyan nan gabaki ɗaya a cike da zunubai sun malakita ne sannan ka haɗu da ni la tushriku bi shay'a ba ki mini shirka da komai ba ba ka haɗa tarayya da ni da komai ba la taituka bi qurabiha zan zo maka da cikewar duniyar gaba daya ko kuma ƙasa gabaki daya magfiratan dauke da gafartawa zunubanka wannan hadisi kamar yadda muka bayyana yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suke dauke da fadala na gafartawa ɗan adam duk wani zunubi da ya aikata hatta ko da shirka ne anan da yake summa laqitani la tushriku bi shay'a wannan yana nufin muddin mutum gabannin ya mutu bai yi shirka ba ko bai mutu da shirka ba to Allah subhanahu ta'ala zai gafarta masa ba wai yana nufin idan mutum yayi shirka Allah ba zai gafarta masa ba yana nufin idan mutum ya mutu da shirka Allah subhanahu ta'ala ba zai gafarta masa ba kamar yanda yake cewa kamar yadda yake cewa walal ladina yamutuna wa hum kufar hakan Allah subhanahu wataala kamar wannan hadisin ya bayyana a ayoyi da yawa daga cikin waɗannan ayoyi yake cewa ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a inna ardi wasi'a wa iyaya ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فلا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ودنا آيودك الله سبحانه وتعالى yana bayyana cewa di yawan zunubai di yadda dan adam ya aikata zunubi to Allah subhanahu wataala zai gafarta wa zunuban shi gabaki daya رواه الترمذي وان حديث امام الترمذي ne ya rawaito shi wa qala hadithun hasan sahih yace wannan hadisi hadisi ne wanda yake hasan sahih wanda mun yi bayanin tawjihin ma'anar hasan sahih da imam tirmidhi yake fada a cikin jami'in shi da wannan ne duka duka muka kawo karshen a karshen fassara wannan littafi mai albarka al-arba'una hadisan an-nawawiyya wanda muke gabatarwa a masallacin juma'a da ke anguwar siri birrum na kan titin maiduguri a garin damaturu allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan abin da muka karanta abubuwan da muka yi kuskure a ciki kuma allah subhanahu ta'ala ya ya gafarta mana gabanin wannan muna so mu yi wa al'umman musulmai nasiha cewa wannan littafi yana ɗauke da akhlaq ɗabi'o'i da halaye da hukunce-hukunce na addinin musulunci gabaki ɗaya duk musulmin da ya haddace hadisan da ke cikin wannan littafi ya fahimce su to hakika za a cire shi daga cikin waɗanda ake siffanta su da jahilci kamar babban abin da wannan littafi yake tarbiyantarwa shine ibadu da gabbai da kuma kiyaye waɗannan gabbai ɗin saboda haka ne ma hadisin ma'az bin jabal wanda muka karanta a cikin wannan littafi wanda muka karanta a cikin wannan littafi manzo sallallahu alaihi wasallama ya duba wani gaba daga cikin gabobi wanda ya fi hatsari yace da ma'az bin jabal kuffa alayka hada ka kula da wannan gaba naka ka kula da wannan gaba naka to har ma'az bin jabal yake cewa wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi za a kama mu da laifi ne da abin da muke magana da shi ma'ana harshen mu ma yakan iya janyo mana laifi akan iya rubuta mana zunubi da abin da muke magana da shi wato harshen mu sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace saqilatka ummuka wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim akwai ma wani abin da ya fi tura ko tunkude tunkuda mutane cikin wuta ta fuskokinsu banda harsunansu ko banda abubuwan da harsunansu suka girba wannan manzo ya nuna cewa harshe shine yawancin abin da yake kai dan adam zuwa cikin wuta wannan yana nuna to wajibi ne musulmai su kiyaye gabobinsu daga sabo waɗannan gabobi daga cikin wanda suka fi hatsari bayan zuciya shine harshe bayan zuciya babu wani gaba wanda yake da hatsari irin harshe shi yasa shi manzo sallallahu alaihi wasallama bayan Mu'adh bin Jabal ya ce wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi za a kama mu ne da laifi da abin da muke muke muke muke magana da shi sai manzo ya ce wa hal yakubbu nasa في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم saboda haka muna kira ga al'ummar musulmai umuman da kuma waɗanda muka karanta wannan littafi tare da su khususan da su kiyaye gabobinsu hakanan Allah subhanahu wa ta'ala wannan karatu da muka yi Allah ya bamu ladansa sannan kuma za mu duba wani littafi da ya dace wanda za mu sa a wannan masallaci da muke wannan karatu waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar jigila na kawo mu da kuma mayar da mu zuwa wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi musamman ma alai abbadisa da sauran kwamitocin da suke kula da wannan karatu irin su ya kazalla su malai hayagu ya kura da baki dai Allah subhanahu wa ta'ala da mu da muka yi karatu da masu rekodin da duk waɗanda suka taimaka Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai abin da muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya yafi mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh